أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك ان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka da muke gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafan babban malami محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه منا نن منا بياني أو أن تنسات مني بياني أكن النظر إلى موضع السجود والخشوع ma'ana dubi ga zuwa wajen da mutum yake sanya goshin shi a cikin sallah yayin da yake yin sallah wal khushu'u da kuma natsuwa da kankan da kai a cikin sallah inda mu karanta hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yayin da ya zo yin sallah ba a ra'sahu yana dan sunkuyar da kanshi haka ba ya san yayin da ka yin sallah kai kabbaran sallah Allahu akbar kanka ya tsaya a haka abin da ake so ba a ra'sahu sai ya dan sunkuyar da kanshi haka ina fata an gane ya zamto kuma idanun shi suna kallon inda yake yin sujada ne domin lokacin da ya je garin makka ya shiga ɗakin Ka'aba bayan an yi fatahu Makka ya je yana yin sallah a cikin ɗakin Ka'aba sahabin da ya rawaito wannan hadisi yace tun da manzon Allah ya fara yin sallah bai kawar da idan shi daga inda yake sa goshin shi ba har ya idar da wannan sallah tun daga farkon ta har ƙarshe sannan kuma mun yi bayani akan cewa bai dace ba ya zamto a gida akwai wani abu wanda yake ɗauke hankalin mutum yake shagaltar da mutum gabarin samun natsuwa cikin sallah inda mu karanta wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yanbaghi an yakuna fil baiti shay'un yushghilu al-musalli bai dace ba a samu wani abu a cikin gida kamar hoto kamar kalanda kamar wasu fulawoyi wanda in dai mutum yana yin sallah waɗannan ababen za su rika ɗaukan hankalin shi bai halatta mutum ya bar irin wannan abin a cikin gidansa ba sannan mun karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da daga kai ya daga idanu yayin da mutum yake yin sallah mutum ne yazo yin sallah yayin da yazo ya kabbaran sallah Allahu akbar sai ya daga idan shi haka sama yana kallon sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi gargadi mai karfi yake cewa ko dai mutanen da suke daga idanunsu suke kallon sama a cikin sallah ko dai su hannu su daina ko kuma Allah ya fafce ganin su gaba daya ma'ana Allah ya dauke ganin wasu malaman suka ce eh gani ne na zahiri ta yi yiwa mutum ya zama makahu ta yi yiwa kuma zuciyar mutum ne za ta samu makanta babu yadda za a yi alheri ya shiga ba zai taɓa kallon wani abu ba ya yi kallo irin na alkhairi wanda alkhairi zai iya hude wannan zuciyar shiga a wani wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa mutumin da yake yin irin wannan ya hannu ko kuma kan shi ya zamto kan jaki har muka yi bayani cewa akwai ɗaya daga cikin malaman ibn hajar al-asqalani mai littafin bulugul maram ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda ya yi karatun hadisi a wajen wani malamin shi sai da ya gama karatun shi gaba ɗaya ranar za su yi ban kwana ya ce malamin to na gama yin karatu a wurin ka sai dai ban taɓa ganin fuskar ka ba ballantana ma in shi da cewa kai ne sai ka ce musu to ni din da kake gani na abin da yasa ba ga fuska na ba kaina kan jaki ne ni mutum ne amma kaina kan jaki ne me sabbaba mun wannan shine na karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ko dai mutum ya kiyaye wajen daga idanun shi da yake a cikin sallah yana kallon sama ko kuma kan shi ya zamto kan jaki ko kuma mutum mutumin da ke riga liman dagowa daga ruku'i ko kan shi ya zama kan jaki sai na gwada na gani in gani daga gaske ne lokacin da na dago ina daga ina dagawa kawai sai kaina ya zama kan jaki ya daga ma ibn hajar ibn hajar ya kalle shi kuma kan nashi kan jaki ne kan ya zama na jaki ashe wannan kadai yayi sai mai zamto wa'id wanda yake son bincika wannan ya duba alqawl mufid fi aqfa'i musallin na salimul hilali ya kawo da cikin littafin shi kun ga irin waɗannan ababen ne zaka ji manzon Allah ya faɗin cewa ko kai kaza ko ka hani akan kaza ko kuma kaza ya faru da kai wani sai ga kai to ai ga wasu nan suna ta yi kila shi akan jahilci yake yi amma yayin da ka sani kai ya zama hujja a kanka duk lokacin da ka sami kanka a cikin irin wannan yanayin ka ƙetare dokar Allah kai fatali da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ka sami wata damuwa matsananciyar damuwa wacce ba za ta gushewa tare da kai ba har zuwa ƙarshen rayuwarka Allah ta'ala ya kare mu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da waige a cikin sallah waiwaye mutum ne yana sallah yayi Allahu akbar yana karatu yayin da yazo yin karatu sai yana yana sallan yana kallon nan da idan shi domin abin da ake kira da waiwaye jama'a ba sai ka waiwaya da kanka ba a'a idanunka ne ba a san su kauce daga inda kake kallon inda kake sa goshin kake sujada kenan da za kana sallan kana kallon wancan kana kallon wancan to wannan abin da sunan shi waiwaye manzo Allah kuma ya ce idan za ku yi sallah kada ku yi waiwaye domin Allah subhanahu wata'ala yana kafa fuskansa daidai inda mai sallah yake sallah yana fuskantar mai sallah kana kawar da idan ka kalli wani abu sai Allah shi ma ya kawar da idan shi ya kyale ka ina fata an gane a wannan sun manzon Allah ya nuna cewa wannan waiwaye da mutum yake yi wata wafta ne da shaidan ke yin wafta a cikin sallan ɗayan ku ma'ana wani yanayin lada ne da yake samun ragin lada ne yake son ya rika yi maka saboda in kai waiwaye ranar ka zai ragu a cikin sallah sai ya wafci wani abu daga cikin ladan sallar da kake yi sannan kuma mun yi bayani akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kotan kotan zakara naha an nuqratu dik mutum yazo yana yin sallah yana kuka sallah wancan satin mun kwatanta yadda ake yi shi ko kuma gurfane irin gurfanan da kare ke yi wannan ma mun yi bayani akan yadda ake gurfanan kare a cikin sallah ko kuma waiwaye da mutum yake kaman waiwayen da dila yake yi wanda in yau za ga yana waiwaye a cikin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin waɗannan abubuwa ya hanya akan su wanda insha Allah ta'ala kuma yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya ماذا يجب بالسوى وقد صلى الله عليه وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام للي من الله صلى الله عليه وسلم يا يسلى أتشن وتريقا وتأتشن والنريقا أقي وسزان زاني أذكريقا فنظر إلى أعلامها نظرة سيدوبي a jikin wannan rigar nashi yana cikin sallah sai wannan yanka yankan ko kan da ke jikin rigar shi sai yanzu ta ɗauki hankalin shi har yana iya duban jikin rigar yayin da yake yin sallah falamman sarrafa yayin da ya yi da sallah ƙala sai ya ce اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم yace ku tafi da wannan babban mayafin nawa zuwa wajen abi jaham واتوني بامبجانية كزوم دا امبجانية امبج... بامبجانية أبي جهم كزوم دا امبجانية دن أبي جهم abin da ake nufi da ambijaniya gashi nan mala suke lamba a ƙasa yace kisa'un ghalizun la alama lahu wani irin tufafi ne mai kauri wanda babu wani zane a jikin shi babu wani zane plain haka yake yayin da manzon Allah ya yi sallah a cikin wannan riga tashi ko cikin wannan mayafi sai ga ta ɗauke mai hankali sai ya ce a dama abi jaham ne ya bashi kyautar riga ina fata an gane domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan karbi kyauta amma bana sadaka da ya bashi kyautar rigan sai ta dauke mai hankali sai ya ce to ku maida mu da abi jaham ku karbo min wanda ba ta da alama a jikinta ba ta da wani zane a jikinta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga da cewa fa innaha alhatni anifan an salati domin ita wannan rigar ta shigaltar da ni ɗazu a cikin sallata wa fi riwayatin a cikin wata riwayar ya ce fa inni nazartu ila alamiha domin ni na kalli zane-zanen da ke jikinta ne ki salati a cikin sallata fakada yuftinuni idan to saura kaɗan ta fitine ni ina fata an gane domin kada a larabci af'alul muqaraba ne ma'ana in aka ce kada ma'ana ya yi kusa ina fata an gani shi ne ya ce fakada yuftinuni wannan rigar ta kusa ta fitine ni a cikin sallata kenan ta hana shi samun natsuwa ta hana shi samun natsuwa yadda ya dace ko dubin inda ya dace a cikin sallar shi malamai suka ce ashe a wannan hadisin muna fahimtar ya halatta idan mutum ya maka kyauta idan ka ga wannan kyautar tana da ɗan damuwa kai a tare da kai ya halatta a shekar mai dame ka ce da Allah ya canza maka da yanzu suka ce ya halatta wasu malamai suka ce a'a in za ka koma da wannan kyautan ka ce a baka wani abu sai dai a baka abin da bai kai shi daraja ba ya halatta kai haka tun da gashi an ba manzo Allah kyauta ya mayar mu da shi Abu Jaham ya ce mai aje a karɓo mai wannan wanda ba shi da zane a jikinsa an gane ko sannan kuma kenan na daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye yayin da za mu yi sallah kada mu rika sanya tufafin da za su rika daukan hankulan mu yayin da muke yin sallah ka sanya wata riga taka mai kyau kana kana sallah kana kallon aiki kai alhamdulillah wannan aiki ai kyau haka ne ko shi dai kamar irin wannan kuma sai ka zo sallah ne fa zaka tuna da ka sa kana ta yawanka a gari baka tuna ba amma sai da ka zo yin sallah sai ka tuna cewa oh wannan yaji haka mai tsada kai Allah kawo kuɗin ƙara irin wannan sai ka ji ka fara wasu lissafi lissafi wanda ba a shirya ba ina fata an gane Allah ta'ala ya taimake mu malam yace wa kana li aisha ta thawb lalle na aisha ta kasance tana da wani tufafi fihi tasawir a cikin a cikin wannan tufafin nata akwai zane zane an gane akwai zane zane ko hotuna ila sahwatin wanda aka sanya shi a jikin wani buka haka fakanin nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilayhi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana sallah sai yana fuskantar wannan tufafin ina fata an gane faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akhirihi anni cire min wannan cire min wannan wannan zan da nake kallon shi bayan ya yi da sallah sai ta cire min wannan zan da nake kallo فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي domin zane ko hotunan da ke jikin wannan tufafin ko kyallon da aka sanya a jikin wannan bukka ɗin ba su gushe ba suna bijiro min a cikin sallata ko ana bijiro min da su a cikin sallata saboda haka ya umarci na Aisha da ta cire wannan abu kenan dukkanin wani abu da zaka iya sawa ko da a gidanka ne wanda zaka yi nafila ne zaka yi tsayuwan dare ne za ka yi nafila ne kafin ka fito gida da sauransu ko sallan walha bai dace ba shi a sami wani abu a gaba wanda zai rika ɗauke maka hankali in har akwai shi to cire shi shefa alkhairi tun daga shi ba hoton mutum bane a jiki hoton wani abu ne kawai zane-zane ne wanda yake ganin cewa wannan zanen kiri idan yana sallah za su ɗauke mai hankali yana ganin ka zane ne mai kyau ko wani abu makamacin haka sai yasa na Aisha yake ta cire shi ta kawar da shi daga wannan wurin domin waɗannan zane ko hotuna da ke jikin wannan tufafin ba su gushe ba suna bijiro mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallarsa wannan hadisi ingantacce ne rawahu bukhari wa muslim wa abu awana sai malam yace wa inna ma lam ya'mur sallallahu alaihi wasallam bi naz'i at-tasawir wa hatkuha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yayi umarni bane da cewa a cire waɗannan hotunan da ke jikin wannan tufafin wa hatquha da kuma yayyage shi ko a fitattaka shi waktafa bi waktafa bi tanhiyatiha sai manzo Allah kawai yayi umarni cewa bi tanhiyatiha manzo Allah yake ne kawai a a kawar da shi daga nan wurin mala yake to kun gani ba hotunan abubuwa masu rai bane zane-zane ne kawai wanda ake kaman flowers da ake a jikin irin cotton sun wanda muke amfani da shi yanzu a gida illa bilayya da sauransu haka to irin waɗannan zane-zanen ne kaga wannan ba za a ce za a yaga shi ba sai dai a ce a kawar da shi daga inda zai iya ɗauki hankalin mutum ga barin samun natsuwa a cikin sallah sai ma da ya ce wallahu a'lam Allah shine mafi sani lam takun min zawatil arwah hotunan da ke jikin wannan tufafin da yake mana na Aisha ta kawar da shi yace wannan ba hotunan abubuwa ne masu rai a jiki ba bi dalili hadqihi sallallahu alaihi wasallam ghairiha saboda dalilin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya taɓa zuwa ɗakin na Aisha din zai shiga ɗakin sai ya tadda ta sanya wani labule wanda akwai hotuna abubuwa masu rai tsuntsaye da sauransu sai manzon Allah ya ce a cire wannan wannan labulen a cire shi a yayyaga shi ina fata an gane Shekul Albani yake ce mana to da dai masu rai ne da manzon Allah zai ce a yayyaga ne tunda ya taɓa ganin wanda yake da hoton ya ce a yayyaga amma kuma ya ga wannan ya ce a kawar da shi ina fata an gane sai mala ya ce mala ya ci gaba da cewa kama huwa fi iddati riwayatin fi sahihain kama yadda ya zo a wasu riwayoyi da yawa a cikin as-sahihain bukhari da muslim kenan mala ya ce wa man sha'a tawassu fi hadha wanda yake son faɗaɗa bayani a cikin wannan falyuraji to yaje ya karanta littafin fathul bari mujalladi na goma shafi na ɗari da ashirin da uku da kuma ghayatul maram fi takhrij ahadith al-halal wal haram shafi na ɗari da talatin da ɗaya zuwa shafi na ɗari da arba'in da biyar wa kana yaqul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa la salata bi hadrati ta'amin babu sallah ga halattuwan abinci wala huwa yudafi'ul akhbathani haka nan kuma babu sallah idan ya zamto mutum yana tare akhbathani ababen da ke fita daga kafafan nan guda biyu kashi ko fitsari babu sallah ga waɗannan mutanen an yi musu uzuri ga wanda aka sauke abinci yanzu mun zo za mu yi sallah sai zamto ga abinci an sauke shi yana tururi kai kuma ga shi dai ana jin yunwa ko dai baya jin yunwa akwai bukatuwar a ce an ci wannan abincin saboda wani ya iya yana sallah yana tunanin wannan abincin haka ne saboda kada hankalin ka ya dauki sai manzo Allah ya ce to la salata li habbi hadrati ta'ami babu sallah da halattowan abinci idan girki ya sauka a zauna a ja girki tukuna a koshi a kawar da kwanuka gefe sannan sai a tsaye da sallah an gane a jama'a saboda a samu natsuwa kwarai da gaske sannan kuma kada mutum ya zamto yana jin tusa wanda ya kamata ce ya yi tusan shi ne kawai ya ji canza alula amma sai zo ya sallah yana ta zikiya matsa sallami an yi ruku yana yi da kyar an yi sujada yana kyar to wannan ba shi mara sallah gaba daya saboda me in tambaye ku saboda me ba shi saboda me ba shi da sallah an rasa an rasa rukuni daga cikin kunan sallah shi ne kuwa ina fata an gane saboda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma musi musi salatuhu Khallad ibn Rafi' an gane ko Khallad ibn Rafi' gashi nan ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce a ai sallar ɗayan ku ba ta cika har sai mutum ya zo ya tsaya yayi kabbara yayi addu'a yayi kaza yayi ruku'i sai ya natsa cikin ruku'in sannan ya taso har sai ya natsa yana yana nan a miƙe sannan ya tafi sujada har sai ya natsa cikin sujadan shi sannan ya taso daga sujadan har sai ya natsu to aka kai duk wannan tsuwa babu duk ka matsa ma a tashi kaga wannan wannan kaga wuce iyaka ne to kaga gaba ɗaya larin sallah ma babu kenan eh da yaji an yanko wace wani wuri ce kai wayo Allah liman yau kuma to sai abin da Allah yayi ko kuma kana jin fitsari kawai kai kiyon alolan ne bayan kuma alolan nan ban kaje kai zunuban ka za a gafarta ma shi kanshi alola jaddada alola yana da falla jama'a ba wai gwaninta bane ka ce kai ai in kai alwala tun karfe kaza za ka yi salloli kaza ma da ita ba gwaninta ba ne in lokacin sallah ya je ka canza alwala ko baka yi ko da ba ta hadafi ba saboda jama'a yin alwala yana yana alkhairi kaɗan daga cikin alkhairi shine manzon Allah ya ce idan ka zo ka ɗebi ruwa hannunka duk zunubin da ka ɗauka hannunka ya zubi in ka kuskura baki zunubin da ka ɗauka da bakinka ya zubi idan ka shaƙa ruwa wanda ka ɗauka da hancinka ya zubi in ka wanke fuska wanda ka kalli mutane kallon manza da shi shi ma zunubin an gafarta maka sannan kana gamawa kuma ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ابو دي مقوفن الجنه كشغت كوش كوفا كسو haka manzo Allah ya bayyana ashe akwai alkhairi mai yawa a cikin canza alulan ma to kai kana jin kyashin canza alula sai kai sallah kuma alhalin ga tusa na damun ka ko fitsari ko kashi tunanin ka kai kadda ka je ka yi ko sallah ko jam'i ya wuce ko wani abu ka kai wa kanka mugunta a garin gyaran gira an rasa ido abin haushi wai nama na jan kare me ku ga kare na jan nama kuma nama na jan kare Allah ta'ala ya sa mu dace to jama'a kun ji wannan hadisi ingantacce ne rawahu bukhari wa muslim wali bin abi shayba da kuma ibn abi shayba shine hadisi na biyu wanda muka kawo imam albani ya fitar da shi a cikin littafin al-irwaq al sai mu ci gaba da matashi zance na gaba malam yace adiyatul istiftah addu'o'in bude sallah jama'a yayin da mutum ya zo yin sallah akwai addu'a da ake da buƙatar mutum yayi kafin ya fara wannan sallah kawai ba da ka zo kai Allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا ba ake so kai ba in ma ka daɗe kana yin haka to ka sani sallan ka tana da tawayin lada saboda akwai wasu abubuwa na tilas na wajibi da ya zamto ya kamata ka yi su baka aiwatar da su ba ina fata an gane saboda haka malam zai mana bayani a nan wurin da abin da ake yi da adiyatul istiftah kamar yadda muka sani ajiya jam'i ne mene addu'a jam'i ne addu'a ma'ana addu'o'in da ake bude sallah da shi shine malam zai mana bayani a cikin wannan babi din malam yace kun makana sallallahu alaihi wa sallam sannan manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yastaftihu alqira'a yana bude karatunsa bi adiyatin kathiratin mutanawwi'a da addu'o'i masu yawa kuma daban-daban kala-kala nau'i-nau'i daban-daban ma'ana ba kwaya ɗaya yake yi ba yahmadullah ta'ala yana gode wa Allah subhanahu wa ta'ala fiha a cikin wannan addu'o'i da yake yi wa yumajjiduhu wa yusni alaihi sannan kuma yana girmama Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma yana yaban shi wa qad amara bi dhalika kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da hakan li musii salatihi ga wannan wanda yake muni na sallarsa fa qala lahu sai manzon Allah yake da shi la tatimmu salata li ahadin sallan ɗayan ku bata cika sallan ɗaya daga cikin ku bata cika minan nasi daga cikin mutane hatta yukabbir har sai yayi kabbara wa yahmadillaha kuma ya gode wa Allah jalla wa azza madaukaki mabuwayi wa yusni alaihi sannan kuma ya yabe shi a cikin wannan sallar tashi wa ya qara'u bima tayassara min alquran sannan kuma ya karanta abin da ya sauka na alqurani to jama'a kun ji sallan ɗayan ku ba ta cika kenan da baka yi ba sallan ka cikakkiya ce anya la shi yasa mun shayin bayani jama'a ladan sallah fa da kuke gani idan mun zo mun yi sallah na wancan daban na wannan daban na wannan daban na wannan daban kowa ladan shi daban ne gwargwadon yadda kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon yawan ladan da zaka samu a cikin sallar ka kada ka ji an bace da an ce ai wannan ba wajibi ka ci to tun da ba wajibi bane ai ba dole bawan Allah kai kawai wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam an gane ko sai mala ya ce wa kana ya ƙara'u taratan wannan hadisi imam abi dawud da hakim suka ruwaito shi imam hakim kuma ya inganta wannan hadisin kuma imam zahabi ma ya yi muwafaka da shi wajen inganta wannan hadisi din mala ya ce wa kana ya ƙara'u taratan bi hadha wa taratan bi hadha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokaci ya karanta wannan wani lokaci ya karanta wannan ashe ba kwaya ɗaya ke son ka rike maka nace ba an gane ko kenan idan kana son ka more wa sunnar annabi a cikin dukkanin ayyukanka shine yau idan kai wannan sunnar gobe kai wannan yau in kai wannan gobe kai wannan saboda tanawwu manzon Allah haka yake ibada shi tanawwu'i yau yayi wannan gobe yayi wannan saboda an nuna maka cewa shari'ar musulunci tana da sauki kuma ila idan kai wata addu'a akwai alkhairi da cikin ta na musamman ta ke mata ga wannan addu'ar sannan idan kai wata ma kuma tana da nata ita ma fa'idan ta daban wacce wannan fa'idar ta ke banta ne kadai da wannan addu'a din ina fata an gane kenan idan kai wannan yau ka samu wannan falalar goben kai wancan ma ka sami wancan falalar da ake da bukatar ka samu a cikin sallar ka na'am na'am eh a a har mamu za su yi aiki kwarai kuwa sai liman ai bata dauke kowa ba ko da ka zo ka sami liman yana sallah yana karatun qur'ani in ka zo ka ce Allahu akbar ana bukatan kai du'a al-istiftahi kai lokacin ne ka bude sallan ka ai ba ruwanka ta liman za ka yi taka liman zai tashi sannan mamu za su yi nasu an gane ko za ka yi Allahu akbar misali ka ce alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ka ce a'udhu billahi samil alim min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi sannan sai kai shiru ko kuma ka ce ka ƙara da a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi haka ake son karanta sai kai shiru ina fata an gane kenan ko kai kaɗai kake yin sallah sai kai wannan bayan kai wannan sai ka ce kuma bismillahir rahmanir rahim a sirrance ko da sallar da ake bayyana karatu ne sannan ka fara alhamdulillahi rabbil alamin a bayyane misali ko da kuwa koyi kake yi dole sai ka karanta waɗannan za mu zo bayani akan su insha Allah ta'ala فكان يقول manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa awwalan na farko Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khataayaya كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ina ganin tsarin da ya kamata mu yi ba kawai a karanta bane a yi ta zo mu ji ta an gane jama'a yanzu zan karanta sau uku ne kuna bi an gane ko zan karanta sau uku ina karantawa kuma kuna bi saboda nan makaranta ne ko jama'a ba wai kawai makaranta ba ne ta zo mu ji ta a'a muna son mu koya ne mu iya ya zanto cewa mun kiyaye sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am اللهم باعد بيني وبين خطاياي وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد an gane ko mala yace wa kana yaquluhu fil fard wannan du'a wal istiftahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta ta ne a sallan farilla kenan idan kaji an kabbara liman ya kabbara yace Allahu akbar kaji ya shiru to wannan yake yi ko kuma waninta wannan ita ce ta farko abinda kake cewa shine Allahumma ba'id baini wa bain khataayaya ya Allah ka nisantar da ni tsakanina da kusakuraina da laifukana kama ba a tabe da mashriqi wal maghrib kamar yadda ka nisanta tsakanin mafitar rana da mafadanta Allahumma naqqini min khataayaya ya Allah ka wanke ni daga cikin daga zunubaina kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas kamar yadda kake fitar da farin tufafi daga cikin dauda Allahumma ighsilni min khataayaya ya Allah ka wanke ni daga zunubaina bil ma'i da ruwa والثلج درابة والبرد دكما دوسا كنكرا أنغانيكو قو بالماء دروا والثلج دكنكرا والبرد دكما دوسا كنكرا وتكي سوكا ko kuma da irin raba wanda yake fita daga sama yana ɗaukar ma'azin albarad ba za a ce albardu ba in ka ce albardu sanyi kenan amma fataha za a yi wa rawun ɗin walbarad an gane ko abinda kake faɗi kenan a cikin wannan addu'a jama'a yanzu waye baya son a nisantar da shi daga zunuban shi waye baya son a wanke shi tas daga zunuban shi kamar yadda idan farin tufafi misali mai ɗauka farin tufafi ne sai aka shi a cikin bakin mai aka tsamo shi haka yana ganuwa sai Allah ya wanke ka tas daga zunuban ya kuma fariƙan yanzu dan Allah waye baya son wannan a'a wanda baya so shine fa wanda baya yi an gane da ba in dai baka yi to ai yarna baka so ne aikin ka yana cewa kai baka so ina fata an gane ke na'am eh a in an sani eh ai yanzu da aka sani dole za a zauna a haddace ni wa alaikum salam a'a duka zaka yi yadda take a dunkulan nan haka zaka dauko ta kai ta an gane ko yadda take a dunkulan nan haka zaka yi ta Allah ta'ala ya rattar da mu na'am sai zama kama yi naƙa saubul abiyabu a ai fi'ili ne mubariki wannan wancan kuma zai zamto na asali da manhut ne shi shine ya zama fa'ili ko na'am malam ya ci gaba da cewa thaniyan na biyu وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا من جاء ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan karanta wannan yayin da yayi sallah kai zaka ji tana tsawo amma in ka bata awa biyu zaka iya haddacewa idan ka bata lokaci za ka iya haddacewa jama'a bari ku ji abin da ake faɗi a addu'an mana amma bari sai wannan tunda ta yi tsawo sai mu karanta su ɗaya ko saboda agogon mu yana ta zurawa an gane ai Allah ta'ala ya tada mu wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك نعم abinda kake cewa shine wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa na fuskantar da fuskata ga wanda ya kaji halittar sammai da kasai ba tare da ya ga samfur a wurin wani ba shine ake nufi da al-fadir wanda ya kirkiri halitta ba tare da ya ga irinta a wajen wani ba hanifan muslima hanifan wanda yake akan addini wanda yake miƙaƙƙe babu wani kwana ko wani kwari da ake shiga na shirka da Allah muslima ina ko matsayin musulmi wa ma ana minal mushrikin ni ban daga cikin masu yin shirka da Allah ban daga cikin mushrikai inna salati lalle sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamatiya da mutuwata lillahi rabbil alamin dukkaninsu suna wajen ubangijin halittu la sharika la ba shi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimina kuma ni ne farkon musulmi Allahumma ya Allah antal maliku kai ne mai mulki kai ne sarki la ilaha illa anta babu abin bauta bisa cancanta sai kai subhanaka wa bihamdika sarki ya tabbata gare ka kuma dukkanin godiya ta tabbata gare ka anta rabbi kai ne ubangijina wa ana abduka kuma ni bawanka ne zalamtu nafsi na zalunci kaina wa ataraftu bi dhanbi kuma nayi ikrari a fili na fito na ce nayi aikata wannan zunubi din faghfir li dhanbi jami'an ka gafarta min zunubi na gaba daya innahu la yaghfiru dhunuba illa anta yadda al'amarin yake babu wanda yake gafarta zunubi sai kai wahdini li ahsanil akhlaqi ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun ɗabi'u la yahdi li ahsaniha illa anta babu wanda ke shiryarwa zuwa ga mafi kyawun ɗabi'u sai dai kai wasrif anni sayyi'aha ya Allah ka tafiyar da ka tafiyar da wannan munan ɗabi'u ga baina la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ba mai iya tafiyar da wannan munanan ɗabi'un gabarina sai dai kai kaɗai an gane ko labbaika wa sa'adaik labbaik na ansa kiranka wa sa'adaik kuma ina neman taimakonka taimako bayan taimako wal khairu kulluhu fi yadayk dukkanin alkhairi suna hannunka ne ya Allah wa sharru laysa ilaik shi kuma shi kuma sharri gaba ɗayan shi ba daga gare ka yake ba babu sharri a tare da Allah gaba ɗaya duk abin da kaga Allah ya halice shi a duniya to alkhairi ne babu sharri a cikin shi ko kwaya ɗaya sai malam manzon Allah ya ci gaba da cewa wal mahdi man hadaita shiryayye shine wanda ka shiryar ana bika wa ilaik ni dinnan naka ne ma'ana dukkanin bautar da nake yi gare ka nake yi wa ilaika kuma gare ka nake komawa la manja babu wajen guduwa wala malja'a kuma babu wata matsira minka daga gare ka ko gabarinka illa ilaika sai dai zuwa gare ka tabarakta wa ta'alaita albarkatinka sun yawaita kuma ka ɗaukaka ya Allah astaghfiruka wa atubu ilaika ina neman gafaranka kuma ina tuba zuwa gare ka wannan shine fa addu'ar da kake yi yanzu don Allah jama'a a cikin waye baya bukatar wannan addu'a waye bai bukatar ta to sunnar manzon Allah ne ashe ya kamata mu zauna mu haddace haka ne jama'a ba wani abu bane in dai zaka bada lokaci zaka iya haddacewa ko da ba zaka iya haddace ta gaba ɗaya ba akalla dai sai ka haddace ko da wanda wata riwaya ta zo da shi kadai akwai riwaya da ta zo da wajjahatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إيا كان أنت صيح إنا فاتا أنقاني أقول وجه تزود وأن الرواية إذا كانوا بالكاف يسلم المسلم ذهب ذا سنن أتكي إنا فاتا أنقاني kenan ya kamata yanzu kowa ya buƙaci kowa yana buƙatuwa zuwa ga wannan littafi ne shi ne hisnul muslim din hisnul muslim yana da muhimmanci jama'a duk wata addu'a duk wani zikiri ka zama zakirin sunna kada ce kai baka ambatan Allah ai akwai wanda kai ka zama zakiru su wance masu yin hauka ai ba su iya na sallan ba ma na sallan ma ba su iya yi sallar za ga an zo a yi ta ne kokkofawa ne kawai abin da iskanci ne amma za a yawo da tarbiya ana ana ana mammotsa baki wai dan ana zikiri ne Allah ta'ala ya shiryar da mu sosai kuwa an gane ko akwai bayanai da yawa da shi malam muhammad nasiruddin ya soke lamba anan ya kasa yake cewa zan fasara mana kawai da hausa kila in muka karanta larabcin zai dauke mu lokaci da yawa tunda dai mun karanta hadisin ya kamata ai mu ƙara ai sai mun karasa ai sai mun karasa za a tashi na sani na ganta ai na ganta ai mun riga mun karanta wannan hadisin sai mun karkare insha Allah abin da yake cewa ce mafi yawancin riwaya suna zuwa da wa ana minal muslimina ni ina daga cikin musulmai sai mal albani yace amma abin da yake zahiri shine jujjuyawa ne da malaman riwaya suka dinga yi an gane ko akwai riwayoyin da suka zo suna nuni akan haka to idan musulmi yace wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmi wannan baya nuna cewa shi ne farkon musulmi ina fata an gane amma ikirari kake a wurin Allah cewa ina ɗaya daga cikin mene masu bauta maka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa kul in kan lirrahmani waladun to fa ana awwalul abidin idan dai har kun ce Allah yana da ɗa to ni ne farkon masu bautawa Allah ma'ana Allah ya ya tsira kuma ya fi karfin ya zanto an jingina mishi da amma wannan bayanin ne ba yana nuna cewa wai shi kai ne farkon musulmi a duniya ba annabi Musa alaihi salam a cikin suratul a'raf yana ce musu wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon mu'minai ba yana nuna cewa shine farkon wanda ya imani ba amma a cikin mutanen shi shine farkon wanda Allah ya bashi mene ya bashi gabo na annabta saboda ka babu laifi in ka karanta wannan ka ce wa ana awwalul muslimin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ina fata an gane sannan wajen da yake cewa anta rabbi wa ana abduka shi ma ya ce la a'budu ghayruk ma'ana ba zan taɓauta wa waninka ba shine abin da ake nufi da anta rabbi wa ana abduk sannan na uku ya soke lamba ƙasa faɗin cewa labbaika wa sa'alaik ai ma'ana ni ina tsaye ne daram dakam akan abin da ya shafi yin da'a gare ka da kuma tsayuwa da digadigai na matukar tsayuwa akan addininka sannan kuma ina neman taimakonka matukar neman taimako taimako bayan neman taimako ma'ana ba zan gushe ba ina neman taimakonka sannan abu na hudu inda yake cewa wa sharru laysa ilayk sharri gaba ɗayan shi ba naka bane sharri bai tabbata ga Allah subhanahu wataala jama'a sai ma da yace mana ai ba a jingina sharri zuwa ga Allah saboda me daga cikin ayyukan Allah gaba ɗaya babu sharri a Allah ba ya da cuta da aljanna ba ya da cuta da aljanna ko da ya da aljanna sai ya ce lil muttaqin haka ne ko aka halicci wuta ka ce ga wane ga ‘yan wuta amma kuma a cikin sotul waƙi'a sai Allah ya ce a fara'aitumun narin laki turun yanzu kuna ganin wannan wuta da kuke amfani da ita kuke iya hurawa a antum an sha'atum shajarata ha am nahnu munshi'un yanzu ku ne kuka tsago bishiyar ta ko mu ne muka fita muku da ita sai Allah ya ce to nahnu ja'alnaha tazkiratan mu mun sanya wannan wutan ta zamto wa'azi wa mata'an lil muqwin da kuma jin dadi abinda zaka yi amfani da ita wajen soya abubuwa ashe wutan me tace alkhairi ne amma yanzu da Allah ta'ala ya ko annabi Hud alaihi salam wajen adawa ko annabi Nuhu wajen mutanen shi da suka bijire me Allah ya musu ya halakar da su ko ta hanyar ruwa a ƙarshe kuma aka ce za su shiga wutan jahannama kenan wa ya ja musu wannan sharrin da suka yi eh ashe kawunan suka ja mu wannan sharrin amma ita wutan da Allah ya halitta din an halitta ta matsayin menene tazkira a matsayin wa'azi da kuma mene jin daɗi ga wanda suke ɗaukan abu za su soya da sauransu ina fata an gane waɗannan su ne abubuwan da suka kawo insha Allah ta'ala dai in mun kawo darasi na gaba za mu karasa magana akwai maganganun da Ibn Qayyim Jawzi yayi akan wannan addu'ar kuma gaskiya sai mun kakkara bayani akan ta in so samu ne mu bari darasi ne na sati ne zuwa in Allah ya kaddari rayuwar mu sai mu karanta tun daga farko haka shi wannan tambayar da aka aiko tambaya ce mai tambaya ta ya aiko yana cewa idan mutum yana ziyartar yan uwansa amma su yan uwansa ba sa zuwa wajensa to yaya zai yi kenan wai kana da yan uwa ne a musulunci ko da ƴan uwa na haihuwa wanda akwai zumunci a tsakaninku sai ya zamto kai kana kokarin sadar da zumunci kana zuwa kana ziyartar su su kuma ba sa zuwa suna ziyartar ka a gida to shin kai ma zaka yanke ne a'a ba za ka yanke ba abin da ke daidai shine kai ka je ka ziyarce su ka sauke nauyin da Allah subhanahu wataala ya daura maka a matsayin ka na musulmi domin jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a cikin wani hadithul qudsi da yake faɗin cewa ni na tsaga raham ni na tsaga zumunci daga cikin sunana ar-rahim daga sunan ar-rahim na tsaga wannan sunan daga cikin sunana ne sada zumunci Allah ta'ala ya ce dukkanin wanda ya yanke zumunci to ni ma zan yanke shi daga shiga aljanna ina fata an gane dukkanin wanda ya yanke zumunci to ni ma zan yanke shi daga shiga cikin aljanna ashe kai da kake yin wannan ma Allah ya taimake ka ka ci gaba da ziyartar yan uwanka kana musu alkhairi Allah ya wadata ya wadata ka da dukiya kai musu alkhairi ko da su ba sa yi maka kai kokari ka sauke nauyin da Allah subhanahu wataala ya daura akan ka kai saboda a ran tashin alkiyama a gefen siradi wannan siradi bai kai kai bai kai kaurin wannan gashin namu ba wanda kuma kowa sai ya tsallaka sannan zai wuce aljanna Allah ta'ala ya sa mana daga cikinsu a nan akwai hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna cewa a daidai kan siratin nan a gefe da gefe nan akwai wasu kugiyoyi guda biyu kugiya ta farko ta amana ce in dai ka taba an baka amana ka taba ci to da ka zo wannan kugiyan za ta wafce ka sai cikin wutan jahannama sannan kuma akwai ta zumunci idan baka sada zumuncin yan uwanka kana zuwa wannan kugiyar za ta ɗauke ka sai wutan jahannama Allah ka tsare mu to jama'a kun ji kai da kake yin kokarin sada zumunci ka ci gaba da sada zumuncinka ka ci gaba da musu alkhairi kuma kana jawo hankalin su kana musu nasiha da dada dan kalmomi ina fata an gane ko da suna maka wata bita da kulli qur'ani kulli yana faɗa mana irfa billati hiya ahsanu sayyi'a kayi ramu ko da abinda yafi mafi kyawu da mummuna da aka aikata maka ina fata an gane kuma duk lokacin da mutum ya maka wani abu a matsayinka na musulmi ya munana maka ya tuzguna maka kace sai mun je gaban Allah a karɓa mun haƙƙina wannan ba wani abu bane fa jama'a in ma an je gaban Allah kai ma za ku jiki dan wani ma biya maka baka za ka za ku jiki ne haka ne jama'a amma da za ka yafe mai ladan da Allah zai baka kuma sai ya fi yawa akan wanda za ka je a karɓa maka a lahira saboda me a ƙarshen suratul nahl Allah ta'ala yana cewa fa in aqabtum fa'aqibu mithli ma uqibtum bihi idan aka musguna muku aka cutar da ku to kuma ku rama da kutan kwacin cutar wanda aka muku amma Allah ya ce wala in sabartum idan kuka yi haƙuri la huwa khairu lis sabiri to wannan ya zama alkhairi ga mai haƙuri har Allah ya ƙara cewa inna Allah ma'al ladzina taqaw Allah yana tare da waɗanda suke jin tsoronsa suke kiyaye dokokinsa sannan kuma wallazina hum muhsinun da waɗannan masu kyautatawa a cikin suratul zumar Allah ta'ala yana ce mana inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana cikan yawa masu haƙuri ladan su da me ladan su ba tare da iyakan cewa ba Allah zai dumbuzo ladan babu iyaka ya dumbuza ya baka ashe wannan kadai ya ya ishe ka alkhairi ina fata an gane da fatan me da bai tambayan yaji wallahu ta'ala a'lam wallahu ta'ala a'lam jama'a nan zamu dakata insha Allah ta'ala da fata abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tare a cikin lada wanda kuma na yi kuskure ina roƙon Allah ta'ala ya gafarta mu kowa da bukatu shi alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana muna roƙon Allah ta'ala dukkanin fitintunu da suke tasowa dare da rana safe da yamma Allah ka tsare dukkanin musulmi da musulunci daga irin waɗannan fitintunu Allah kuma ka tabbatar da gadaganmu akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka ka ɗauki rayukan muna musulmai sannan ka haɗa rayukanmu da rayukan da rayukan salihan bayinka fi jannatil ma'wa fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah